بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana na asabar sha biyu ga watan jima'a da tsani shekara ta 1446 wanda ya daida sha hudu ga watan disamba 2024 miladiya a wannan majalisi namu na kitabu عمدة الأحكام نا الإمام العلام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي يو إن شاء الله زام شيغا سابن بابي باب صلاة الكسوف kafin mu shiga karatu wacin wancan sati na so na amsa wannan tambaya amma Allah bai sa na amsa ba bayani kan hadisin man adzana fa huwa muqimun ko man adzana fa huwa yuqim hadisi ne da yake magana cewa duk wanda ya kira sallah shine zai tada iqama imamu abu dauda da annasa'i da tirmidhi ko ince imamu abu dauda da tirmidhi da imamu ahmad ibn hanbal suka rubuta wannan hadisi a takaice dai ba zan tsaya magana kan isnadin hadisin ba shi wannan hadisi ba shi da inganci ta fuskan isnadi cewa man adzana fa huwa yuqim wanda ya kira sallah liman da'iman dole shi zai kira shi zai tare kama wannan baya cikin abin da ke ya inganta a maganar ma'aiki to amma dai malamai ko da ba su aiki da hadisin ba akwai shi hukuncin suna amfani da shi suna cewa duk wanda ya kira sallah musamman ya zama shine mai kira sallah ratibi ko kuma yake limanci limanci ratibi a masallaci to bai kamata a shiga gaban shi a dauki wannan hakkin da yake nashi ba haka malamai ke faɗa wannan shine magana na kusan jumhurin malamai al-ahnaf ash-shafi'iyya hanabila da kuma da yawa daga cikin malamai na malikiya wannan shine maganar su kuma ga wanda yake ya tsaya ya ga maksudi na shari'a zai ga wani abin bashi da wuya a fahimta saboda haƙƙi ne na da abin da yake an sa mutum limanci haƙƙi ne nashi to in yana na kuma ba bai halta wani ya shiga wannan ya amfani da wannan abin ba har zalika in kiran sallah ne aka sa wani shige kiran sallah to kuma haramun ne wani ya zo kawai gashi a wajen kuma ya ce zai shige in yayi ko kuma shi ya ce wani ka tada sallah wannan babu laifi a gaban shi da izinin sau shi kenan babu laifi shi yasa da malamai da yawa ma suke hana mutukar ba a riga ayi sallan jam'i ba akwai kuma liman zai zo ana tsammanin zai zo to ba haramun da wani ya shiga kawai ya ce zai limanci sai an jira shi dole in ya riga ya zo shi kenan in kuma bai da lafiya ko wani abu da zai zo bai da lafiya ya ce shi ya ji ya gani dole sai ya yi limancin amma kuma a zaune to haka za a haƙuri ba za a ce wai dole sai bai za salla julusan fasallu julusan ajma'un kamar da zuwa hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sau haka limanci da kiran salla duk abubuwa ne da masu daraja kwarai da gaske ba magana ce za a ce za a daga yin sha'anin karɓa-karɓa ba idan ana tsammanin in aka yi wa karɓa-karɓa ba zai jawo ta masifa ba ko wani wani rigima shi kenan amma dai ya kamata a san mai haƙƙi mai haƙƙi shine wato mai kiran sallan da limanci din kuma wannan hadisi wannan hadisi da ake ta kafa hujja da shi kamar da na faɗa hadisi ne wanda yake malaman hadisi tuni sun yi shuri da shi amma dai aiki da hadisin yana nan a wajen malamai wallahu ta'ala a'lam yau zamu shiga hadisi na babi na babu salatul kusuf مالتي عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات وانا حديثي زي ما قال وانا حديثي زي ما قال أكن صلاة الكسوف sallah wato na kisfewar rana da wata mal ya kawo hadisin farko shine hadisin Aisha radiyallahu anha anna shamsa cewa rana khasafat ta kisfe ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha munadiyan sai manzon Allah ya kira mai shela ya shela yunadi ya kira cewa as-salatu jami'a haka ya faɗa as-salatu jami'a fajtama'u sai suka taru wa taqaddama sai manzon Allah ya shige gaba fa kabbara yayi kabbara wa salla yayi salla arba'u arba'a rak'atin yayi musu ruku'i hudu fi rak'ataini a raka'a biyu wa arba'a sajida wa arba'a sajidatin kuma yayi sujada sujada biyu a hudu afwan sallan aka ce an yi ruku'i hudu an yi sujada hudu to kaga ashe ba sallah ce da muka saba da ita ba a nan kaga ya ce al-kusuf babu salatul kusuf haka malin ya faɗa da bil kaf ba bil kha ba amma a cikin hadisi aka ce khasafat anna shamsa khasafat ala ahdi rasulillah cewa wato rana tayi al-khusuf ba al-kusuf din ba lafazin al-khusuf da al-kusuf yare na manzon Allah da kuma yare na kusan sahabbai da suka rayu tare da ma'aiki kusan suna amfani da su shi a ma'ana daya al-kusuf kisfewar rana da kisfewan wata duka al-khusuf shi ma kisfewar rana da kisfewan wata duka wannan ga wanda yake kallon wato yare na manzon Allah da kuma yare na sahabbai za ka ga suna amfani da waɗannan kalma interchangeably haka wata na amfani da lafazin al-kusuf wata na amfani da lafazin al-khusuf din sai dai malamai sun yi magana akan bambanci tsakanin waɗannan kalma kalmomi guda biyu suka ce al-khusuf bil kha kha'un shine wato a sami hasken baki ɗaya babu shi sai a kira shi al-khusuf suka ce kuma al-kusuf shine wato idan ya zama wato da haske ne ya dan disa shi ya dan canza ya dan yi wani jaje-jaje ko abin da ya kama da wannan sai kira shi al-kusuf bil kaf wannan wasu daga cikin malamai ne suka faɗa haka wasu daga cikin malamai suka ce abin da yake ya wakana a maganganun larabawa da yafi kyau shine a ce al-kusuf ga rana bil kaf al-kusuf al-khusuf kuma a faɗa a ce wata in zaka ce rana ka ce kasafatish shamsu in zaka ce wata kuma ka ce khasafat khasafal qamar amma kaga dai anan dai khasafat anna shamsa khasafat khasafat din aka yi amfani da shi Aisha ce amfani da shi bata amfani da kasafat din ba duk da to wannan dai yana nuna maka dai ba abin ba yana da tsanani a yare ba ma'anar su daya illa iyaka dai a yare in ana neman a taƙiƙi abu diddigi to ga bambancin su amma kuma a yare na manzon Allah da kuma yare na sahabbansa su sun samu tajawuzi wato sun yalwata amfani da shi suna amfani da daya akan daya babu matsala sai matsala ta biyu shine shi kusufin nan aya ce daga cikin ayoyin ubangiji da yake saukarwa saboda tsoratarwa da kuma a razanar da mutane su taso daga zaben Allah ko ko a'a wato wani abu ne na ɗabi'a wanda a ilmance a al'ada an san lokacin da zai wani abu zai faru kamar da malamai na wato taurari suke faɗa wani abu ne wanda yake an riga an san lokacin da yake faruwa din da yawa daga cikin malamai wanda suka san wato wannan tawayi na sama kuma har ma daga cikin malamai na addini sun faɗi wannan maganan irin su Sheikh Hussein ibn Taymiyyah a cikin Al-Fatawa suka ce wato rana ba za ta ba zai yi ta sami wannan al-kusuf ba sai a lokacin kwanaki na al-istisrarul qamar istisrarul qamar shine wannan kwanaki da wata ke da wata ke bacewa to in ka ga rana ta kisfe a wannan lokacin ne wannan ibn taymiya yake hikaitowa daga malamai watakila abubuwan da ya karanta duk da ni ban san amma ji na tabbatar ibn taymiya in ya faɗa to kuma za ka same shi baya faɗan abu haka wai shashi faɗa haka haka shi ya faɗa sai kuma ya ce shi kuma alƙamar yana samun wani kisfewan ne a kwanaki na farar ranaku fi layalin ibdar layalin biyu da ake faɗa waɗannan kwanaki da ake son a azumance su to in ka gara wata ya samu kisfewa to a wani ranakun ne kawai ke samu in ba haka wannan shi ne al'adar da ubangiji ya samar da ita a waɗannan wato haltu guda biyu to su kuma malamai suna cewa wato sanin yaushe ne za a sami wannan kisfewan ana iya sanin shi a ilimance wanda mu yanzu ba mu bukatar masu an gaya mana ai suna faɗa kuma mu ga abin ya zo ya wakana in suka ce za a samu hasali ma da yawa malamai suna cewa mutukar wanda suka san tawarin saman nan suka gaya maka abu to zai ba ya sha babban da abinda wani wanda kamar masu geography ko abu suke fada eh kusan zai wahala ka ga bai sabai farin ba saboda su inda ubangiji ya gudanar da wannan tawarin na sama suna tafiya ne da accuracy and precision suna tafiya ne daidai wadira akan wasu wasu lissafi wanda ubangiji shi ya sani to amma dai ba sa sabawa ba su cika sabawa ba zai wahala a ga sun saba dan suna yawan sabawa an ba mu shiga uku ai kaga in suka tafi a haka shine wato duniya ta zama tana cikin wato hali na zaman lafiya saboda haka da yawa daga cikin malamai dai sun gazgata su akan wannan maganar da suke cewa ana iya sani da ilimi to duk wannan mu ba shine muke magana ba cewa ana iya sanin wannan abu da ilimi duk wannan ba shine asalin inda magana take ba inda magana take shin wannan dan yanzu an san shi da ilimi kuma shi kin cewa ba aya bane kamar da wasu watakila su yi wannan tunanin su ce wani ai ba aya ba ne kawai ba aya ba ce fa an fa lissafi ne an riga an sanya shi za a yi kusan duk lokacin da abin yanzu zai faru zai faru kawai misali aka ji wani tsoro ba abin tsoro bane ka koma gida ka kwanta abin ka duk wannan kawai lokacin lokacin da maza Allah yake wannan magana shi bai san waɗannan ilmuka bane ku yanzu kun sani yake tsammani al'ada ce kawai yanzu da wani abu ne da yake faruwa a to malamai abinda suke faɗa cewa dan mun sami dan an samu wannan ka'ida na ilimi na a ilimance wannan baya kora kuma wato wannan sababi ne ilimi alhissi sababi ne na dalili ne ake faɗa na na ilimi da kake iya hangowa kai to wannan kuma baya cin karo da ilimi da aka gaya maka na gaibi alkhabari alghaibi da ubangiji ya gaya maka na labari na sama saboda duka waɗannan shi dai wanda ya fahimtar da su wancan kuma shine ya baka yanzu labarin cewa kuma in hakan ya faru kuma yana yi gargadi ga sauran halittu aya ce saboda haka wannan baya kore ya zama wannan din ubangiji yana aiko su yana yana samar da waɗannan abubuwa ne saboda ya tsoratar da wato halittu kuma saboda ya farkar da su kuma ko ba komi ma shi kashi wannan wannan girgizan kasan da sauransu ai suna faɗan ya abubuwan ke faruwa a ilmance to amma kuma wannan baya cewa ubangiji kuma yana son ya tsoratar da mu tunda in ya nuna mana cewa waɗannan wato taurari da suke tafiya a gabansu wannan wata da kuma rana watan wata akwai da su daina aiki watan wata akwai lokacin da system din zai collapse watan wata akwai kaza akwai kaza a shi kaga takhwif ne dai akwai tsotarwa to wannan baya kore mutum dan mutum ya san wancan abu na ilimin kimiyya kuma yazo ya kore waɗannan abubuwa rashin sani ba ilimi bane ji malamai adamu da ilmi laysa ilman bil adami don kai baka san cewa kawai a ilimi ɗaya ka sani baka san ɗayan ilimin ba kuma ba zai zuka ce babu ba kamar yanzu da ba a je mataƙila muka baka da mu zo karatu ba to kai wani ya ce kawai ya ce ba za a karatu ba kaga wannan ya faɗi shashi faɗinsa ne saboda rashin sanin ba zan zo ko ba zan zo ba wannan ba ilimi ba na cewa ba za a karatun ba shi ne suke cewa adamul ilmi laysa ilman bil adami wannan magana ce ta ta malamai to kaga amma da yawa daga cikin malaman kimiyya wannan shine ake rigima da su su sun yi suna bincike su ce wai su ba su ga dalili ba babu wani dalilin da ke cewa akwai kaza to mu shi kuma su kuma malamai wanda suka san wanda suke da hankali to ga musu kuma suke kuma shi ma dan baka san abu kuma ba yana babu shi abubuwa nawa ne da can ba san da shi bai kuma ka san da shi to haka waɗannan abubuwan ubangiji ya riga ya ya rufe maka ido ne baka baka san da su ba sai ta hanyar wahayi to kuma kai imani kuma shikenan kai imani da gaibi in kuma baka imani ba kaga sai lokacin da ubangiji ya zo ya titse mutum kaga zai sai imani da Allah ya kyauta shi yasa da yawa ya gudana a manganun magabata su ba ma sa in aka yi kusufi masu wani lokaci suna kiran wannan kusufi da aya aya haka yake haka suke kiranta aya zaka ji ibnu abbas shi kashi manzo Allah a wannan hadisai wannan zamu zo makaranta hadisi cewa wato kisfewar rana ko wata aya ce daga cikin ayoyin ubangiji abdurazak as-sanani da ya tashi zai yi babi mama wannan wannan hadisai na kusufin sai ya ce babul ayat ce babul ayat babi da ayoyi wadan ka fahimci in kaga wannan abin ya faru to aya ce sai a koma a tar roƙon ubangiji a ƙara wato neman ubangiji ya gafara malai sai fara kawo hadisin aisha aisha take cewa rana ta kisfe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aika wani mai kira ya kira cewa as-salatu jami'a fajtama'u sai suka taru wa takaddama sai shi ya shige gaba fa kabbara yayi kabbara yayi sallah yayi kuma yayi ruku'i hudu a raka'o'i biyu sannan kuma yayi sujada hudu shi sujada hudu ba da tsada dama dan raka'a ayi sujada biyu ce dan raka'a sujada biyu ce wannan an ce ayi sujada hudu nan ba da matsala dama ruku'i ne ake yin daya amma gashi a wannan hadisi an samu a wato an sami aka ce wato ruku'i hudu to banda su kuma akwai wasu ruwayoyin ba da aka dinga samun bambarma a cikin su insha Allah za mu dan yi ishara kan wannan hadisi na khusuf na khusuf hadisi ne mutawatiri hadisi ne wanda yake malaman hadisi ba sa tantaman cewa lalle manzo Allah yayi wannan cewa mutum bai da hadisin khusuf ba to yanzu imanin sa ne yake ne ma ya rawa baki daya ka san akwai in ya zo da ta hanyoyi na gangan ku to mutum ba iya yiwa kawai haka ne ya ce shi ya tantaman ingancin hadisin hadisai ne suka zo ta hanyoyin sahabbai da yawa ya zo ta hadisin Aisha kamar nan wurin ya zo hadisin Abu Abu Mas'ud al-Ansari mala ya kawo mana shi ya zo da hadis daga hadisin Abu Musa al-Ash'ari mala ya kawo mana hadisin shi ma ya kuma zo hadisin Abu Bakarata ya zo kuma hadisin Ibn Abbas ya zo hadisin Jabir dan Abdullah ya zo hadisin Mughira ibn Shu'ba ya zo hadisin Ibn Umar da sauran sahabbai da yawa da suka rawaito wannan waƙiyar da cewa lallai wato manzo Allah an taba samun kisfewar rana a zamaninsa kisfewar rana wannan shine aka samu ya faru a lokacin ma'aiki ba a samu an yi samu kisfewar wata ba to hadisan tun da an roto su da yawa saboda haka an samu wasu lokacin sahabban sun fi wasu haddacewa kamar da aka samu su kuma lokacin almajiran sahabban su ma wasu sun fi wasu haddacewa to shi yasa a cikin hadisan aka sami dan kwangwabakon baya a wasu wurare kamar yadda zamu zo a mi ishara shi dai wannan hadisi na Aisha da Malik ya kawo hadisi ne da ake rubuta shi ta hanyar imamu Muhammad ibn Shahab az-Zuhri daga Urwa ibn Zubair daga Aisha Aisha ta faɗi wannan hadisi kamar yadda muka ji wannan hadisi a takaice aka mala ya kawo mana shi ko in ce a takaice ya kawo mana wannan ruwayar wannan ruwayar ruwaya ce ta az-Zuhri amma a takaice akwai ruwaya da aka samu ta hanyar zuhurin da kuma wani zuhurin ya fi wannan faɗi bari in karanta mana hadisi na lafazin Yunus ibn Zaid al-Ayn dake rawaito daga Imam Zuhri wannan ya ce sahih Muslim yake cewa khasafat khasafat ash-shams fi hayati Rasulillah rana ta kisfi a zamanin manzon Allah fa kharaja Rasulullah ila al-masjid sai manzon Allah ya fita masallaci fa qama sai ya tashi wa kabbara sai ya kabbara wasaffan nasu wara'ahu sai mutane suka yi sahu bayansa faqtara rasulullahi qira'atan tawila sai manzo Allah ya karatu karatu mai tsawo a duka lura da abubuwan da aka yi kaga na farko dai da aka yi an yi karatu karatu mai tsawo ne aka saba a sallah an yi tsayuwa an yi karatu daya to banda na kuma sun makabbara sannan kuma sai manzo Allah ya ƙara kabbara faraka'a sai ruku'i faraka'a ruku'an tsawilan sai ruku'i ruku'i mai tsawo ثم رفع رأسه سي دغو كانسا فقال سي ce سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ya faɗa cewa sami Allahu liman hamdahu rabbana wa lakal hamd shi ga liman in yazo zai hada guda biyu shi shi ma mu ne dai ba ba a samu ya ce sami Allahu liman hamidahu ba ba samu ruwaya ba amma liman shi zai zai hada thumma qama bayan manzo Allah kuma ya ya dago daga ruku'i sai ya tsaya faqtara sai ya kara karatu qira'atan tawila karatu mai tsawo hiya adna min alqira'atil ula amma bata kai katun farkon ba thumma kabbara sannan sai ya kabbara faraka ruku'an tawilan ya ƙara yin ruku'i ruku'i mai tsawo hiya adna min ruku'il awwal ta ruku'in bata kai ruku'in farko tsawo ba thumma qala sami'a Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu ya ƙara dagowa ya ce sami'a Allahu liman hamidahu thumma sajada sai ya sujada ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك سي كتن كتن أبن دي سي أركع أمبركو إرن أبن دي أركع تبيو حتى استكمل أربع ركعات هل سيدي يتكى ركوع هدو وأربع سجدات كما يتكى سجدة هدو وانجلت الشمس رانا كما تياي أبن لوكتي كاقا أنان أكوي أبوه دي وقالي أبن دي لا أبو فهمتا أنا فرقو شين مزالا يايس أيواز أيوان فرقو wanda a ciki ya yi karatu wannan ruwayan ba ta faɗa mana cewa ya bayyana karatu ne kawai bayyana ba za mu zo mu magana kan bayyana karatu wato matsayinsa wajen malamai da kuma ruwayar aka samu daga azuhuri daga gami da wannan banda wannan kuma sai ya ruku'i ya ruku'i mai tsawo wanda wannan duk ba da iskali da shi banda wannan kuma sai ya ƙara tashi da ya tashi kuma maimakon tafi sujada kai tsaye sai ƙara yin tsayuwa mai tsawo amma dai bai kai tsayuwan farko ba sannan kuma ya ƙara tafiya ruku'i mai tsawo wanda shi ma bai kai ruku'in farko ba to wannan akwai abin da malamai ke taso da shi a daidai wannan gabar yanzu idan kun san kamar da aka sani ana riskar raka'a ne da ruku'i to ita yanzu wannan wannan sallar da wace da wace ruku'i za a samu raka'a da ruku'in farko ko kuma da ruku'i na biyu eh sai a raf'u sannan kuma sai daga baya kuma zalla sai ya dago ka gari a wannan hadisi an sami raka'a guda biyu a raka'a ta farko aka samu ruku'i biyu aka samu sujada biyu aka sami kuma a raka'a ta biyu shi ma ruku'i biyu sujada biyu wannan shine abin da aka ruwaito daga Aisha radiyallahu ta'ala anha akwai bayanai da su zo gami da wannan insha Allah zamu ci gaba tukuna sai anan a cikin nan wannan hadisin da muke kantawa dai anan sai Aisha tace fa ba'atha munadin yunadi as-salatu jami'a sai manzo Allah yaje yana kira yace kira yace mai kira je kira mutane cewa as-salatu jami'a cewa a zo a zo a yi sallah wannan uslubi na manzo Allah diya yanda yake da shi da khalifofinsa yayin da suke so ayi wata ayo sallah ko ayi wata magana kuma me za a yi to su yaku wanda suke yi ba shine yakuwa ku zo ba wa sabaha inda wasu ke fada laraba ke fada a baya to amma sai aka kuma ana cewa as-salatu jami'a to sai mutane suka zo to kuma anan wannan yana nuna maka cewa sallan an yi ta jami'i ne eh saboda haka a sallan kusufi na rana wannan jumhurin malamai sun tafi akan cewa jami ake yi akwai maganan cewa za a iya yi daidai kuwa na za a iya yi amma dai jami dai shi maza Allah yi sallan kisfewin wata za ta bi ta a matsayin wannan sunna wannan magana ce ta malamai insha Allah za mu zo mai magana kanta cewa kuma da yayi as-salatu jami'a wannan yana nuna maka cewa in an tashi ba kira sallah za a yi in aka tashi za a yi za a yi shi wannan sallah na na kusufi ba kira sallah bace kawai a salatu jami'a a salatu jami'a mutane za a kira su da speaker haka su ji shikenan su da bulbulo kuma a cikin masallaci sai a zo a yi wannan sallah din to ina ganin mu shiga hadisi na gaba ko na eh ba komi ai to ai ana kira mutane ne ba ana yi saboda mutane su zo ne ba speaker ai shi saboda mutane su mutane su zo ga hadisi bari mu ƙara kanta hadisin abu masu da ansari mun gama sai mu haɗe shi da hadisi na wancan na aisha da aka kawo in lokaci ya ishe mu hadisi na gaba ce wa an abi mas'ud uqba ibn amir al-ansari al-badri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati llah يخوف الله بها عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا ودعوا حتى ينكشف ما بكم shi wannan bai kawo mana hadisin Abu Musab al-Ansari Uqba ibn Amir al-Badri radiyallahu anhu qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sun sama yace inna shamsa lalle wata wal qamara da lalle rana wal qamara da wata ayatani suna daga cikin ayoyi guda biyu min ayatillahi daga cikin ayoyin ubangiji yukhawifu Allahu bihi ma ibadahu ubangiji yana tsoratar da bayinsa da wannan ayoyin nasa wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas su din ba sa wato kisfewa saboda mutuwan wani daga cikin mutane wala da hayati ko saboda haihuwan wani rayuwan wani kamar yadda wasu daga cikin jahiliya suka canfa haka fa idza ra'aytum minhuma shay'an idan kuka ga wani abu ya faru na kisfewan wata ko rana fasallu to ku tafi wajen sallah ku yi sallah wada'u kuma ku yi addu'a hatta yanka shifa bikum har sai wa an yaye muku abin da ya same ku na kisfewar rana ko wata ɗin wannan shi hadisin bai faɗi ya ake sallan ba sai dai kuma ya faɗi wasu abubuwa da shi ma ana buƙatar shi wajen tantance shi wannan waƙiya da ya fara zamanin manzan Allah a ciki anan ya faɗi cewa inna shamsa wal qamar ayatan min ayatin lahi wa khawfa Allahu bihima ibadahu cewa rana da wata ayoyi daga cin ayoyin ubangiji da idan kisfewarsu ya faru to ubangiji yana tsotar da bayi ne wannan yanzu ya mazala ya faɗa da wato ne magana da bayan kan shakku cewa wato wannan kisfewar da wata ubangiji yana tsotar da bayi ne wannan gaibi ne dan kawai wani ya je ya ce shi ga yanda ya sani a lissafin sa na taurarin sa wannan ba zai kore abin da shi mazala ya faɗa ba mazala ya faɗa saboda labarin sama na zuwa wajen sa ilimi na gaibi kuma baya cin karo kuma da ilimi da wanda kaje ka gwada wannan baya cin karo idan kamar mu yanzu a yanayin jikinmu da sauransu yanda yake nike abinci da sauransu amma baya cin karo da cewa abincin da kake ci da kuma hanjinka da kuma sauran gashinka yana yin tasbihi baya cin karo da wannan wancan gaibi ne wannan kuma wani abu ne da a wato ka sani a ilimi na kimiyyance to sai misali ne cewa innakum la yankasifani li mauti ahadin minan nas asali wannan hadisi hadisi yana da kissa mazala kusan yana da yaro Ibrahim yana da yaro Ibrahim yan shekara ne da yan kai haka yayi sai kuma ga Allah to yana kuma ga Allah shi kenan sai aka samu wannan waƙi a rana ta ta kisfe to sura ma kuma a dabi'a na jahiliya na mutane wanda ba su sami san addini sosai ba so da wannan abin ya faru to zai su ce to yanzu ko wani ya mutu babba ko an haifa wani babba to sai maza Allah kai tsaye ya share wannan wannan wato tunani din cewa la yankasifani li mauti ahadin minan nas baya kisfewa saboda mutuwan wani daga cikin mutane wala li hayati ko kuma saboda rayuwarsa fa idza ra'aytum minhuma shay'an idan kuka ga wani abu fa sallu to ku yi sallah wannan yana nuna maka cewa idan abin ya faru to sallah ake fara yi wada'u kuma ana yin addu'a hatta yankashifa ma bikum har sai abin da wato ya same ku ya yayi wannan hatta kana da dama kai mishi fasara guda biyu ka ce lokacin da za ka yi sallah ɗin har sai ya yayi baki ɗaya kaga wannan hatta zai zama lilgaya kenan ana iya samun hatta ta zama tana da ma'anar lilgaya wannan shine asalin ma'ananta ko kuma hatta yanka shi ma bikum saboda abin da ya same ku ya yayi muku hatta ta zama litta'alil ce litta'alil ne wannan wannan shi ma kuma zai iya zama duka haka din amma dai shi manzo Allah a ba a da wannan kawai guda biyu da yayi yana yi a cikin wannan sallah din sai ya samu wannan wannan abin ya yayi so ba a da yakinin cewa zai zai ci gaba da yin wannan sallolin ne har sai ta riga ta yayi kamar yadda wasu daga cikin malamai suka fahimci haka to sai dai a wannan da wannan hakisan na Aisha da wannan kisan na Abu Musa al-Ansari na rasuwan dan ma'aiki kissa ce guda ɗaya koko so ɗaya na abin ya faru ko kuwa a'a na abin ya faru da yawa saboda yanayin hadisai da suka zo a babin sun nuna kamar wato wani lokaci a wani hadisi a ce maza Allah ya fita ne ma haka sai kuma ya dawo wani abin ya faru a wani lokaci kuma sai a ce kuma ba dalilin da yasa wannan abin suka faru shine wato rasuwan shi wannan ɗana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kuma abin da ya ƙara fusgan malamai yasa wasu suke faɗin cewa wani abu ya faru ba su ɗaya ba ne saboda wasu wurare da za a ce nan ya yi rukuyi hudu a wani wuri kuma a ce uku wani waje a ce takwas to kaga ai wannan zai wuya a ce wato kisa ɗaya ce a dai zahirin a haka tamma ibn taymiya yana cewa duk kisa ɗaya ce kuma wannan shine ra'ayin su imamul bukhari da kuma riwaya daga imamu ahmad suka ce duk kisa ɗaya ce duk wanda ya zo ya ni ƙare-ƙarensa to shi ƙare-ƙarensa kuskure yayi kawai to mu kara karanta hadisi na gaba shi ba
ko ko misali inda ya taba sun kila ko yayi raka biyu farko ya sace wasu biyu a to ai wannan kaga a riwayar Aisha cewa da aka aka yi yana cikin raka annabiyin dan shine wato har sai yayi eh ai zamu zo ko wadannan riwayoyi zamu karanta su yanzu ina sai san dai a fahimci a su hadisan ne daga nan kuma sai mu zo mu kuma mu bi tunda hadisai ɗaya ne ina ganin gwarin mu kadan karanta su haka ko sama sama ne saboda muka zo wajen sharhi lokaci a yanayin abin ba za mu sha wuyan shi ba um amma da lokaci ko to to ga hadisi na Aisha shi kuma cewa an Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat khasafat ash-shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد الحديث وانا حديثي لقى عائشة رضي الله تعالى عنها وانا حديثي شكما با أنا رويتو شيء تهنيا أصحاب الصحيحين سنة رويتو شيء البخاري ومسلم سنة رويتو شيء تهنيا مالك ابن أنس ta hanyar alƙanabi daga malik ibn anas daga kuma hisham ibn urwa daga babansa urwa ibn zubair daga aisha wancan hadisi da makanta na farko shi kuma hadisi ne zuhuri daga urwa daga aisha shi kuma wannan daga hisham wato kaga hisham ibn urwa yayi mutaba ma zuhuri kenan tace khasafat ash-shamsu ala ahdi rasulillah wato rana ta kisfi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tashi fa salla bin nasi sai ya salla da mutane fa atala alqiyama sai tsayar ya sanya tsayuwansa tayi tsawo ya tsawace tsayuwansa thumma raka'a sai ya ruku'i fa atala ruku'a sannan kuma sai ya sanya wato shi ma ruku'in nasa ya tsawo thumma qama sannan sai ya ƙara miƙewa fa ita so daga ruku'i kenan fa atala alqiyam ya ƙara tsawaita ruku'in sa wa huwa dun alqiyam alawwal tsayuwan bata kai tsayuwan farkon ba thumma raka'a sannan sai ƙara ruku'i fa atala ruku'a sannan sai ya tsawaita ruku'i wa huwa dun ruku'i alawwal shi ma wannan ruku'in bai kai ruku'in farko ba thumma sajada sai ya sujada fa qala sujuda sai ya tsauce sujada sujadansa thumma fa'ala anan ba a fadi a wannan hadisi na Aisha ba a fadi da ya dago daga sujada ba da ya dago daga sujada wannan tsayuwan wannan zaman da yayi tsakanin sujada guda biyu ta yi tsawo ita ma kuma ta tsawo a wannan ruwayan ba fada ba akwai sauran ruwayoyi da suka faɗi haka za mu zo insha Allah mu karanta ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى sannan sai ya aikata a raka'a ta ƙarshe a irin abin da ya yi a raka'a ta biyu thumman sarafa sai kuma ya yi sallama sallansa wa qad tajallati shamsu a lokacin da ya sallama sallan ma rana ta riga ta ta yayi fa khataba an-nas sai manzo Allah yayi musu khutba fa hamidallaha sai ya gode ma Allah wa athna alaihi kuma ya yabe shi thumma qala sai ya ce inna shamsa wal qamara lallai rana da wata ayatani min ayatillah suna daga cikin ayoyi daga cikin ayoyi biyu ne daga cikin ayoyin Allah ta'ala la yanhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa kisfewa saboda mutuwan wani ko rayuwansa kaga wannan yana nuna maka ya dace da hadisin Abu Sa'id al-Asadi kenan wannan ya zama kisa ɗaya ce kamar da Ibn Taymiyyah ke faɗa fa idza ra'aytum dhalika idan kuka ga haka fad'u Allah to ku yi addu'a wa kabbiru kuma ku girmama ubangiji wa sallu kuma ku yi sallah wa tasaddaqu kuma ku yi sadaka wannan ya daga cikin abubuwan da ake yi in an samu wannan abubuwan har sadaka ana yi thumma qala sannan sai manzo Allah kuma ya ƙara cewa ya ummata muhammadin ya ku al'ummar manzo ya ku al'ummar muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah babu wanda ya kai ubangiji kishi shi kaga ubangiji yana kishi kishi dai kishin shi ba kishin mu ba mu kishin mu kishi ne na gajiyawa amma kuma shi kishin sa kishi ne na wato kamala wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah min an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu akan wato a sami bawan sa yi zina ko wata bai wasa ta yi zina wato ubangiji baya son wannan abin da bayin sa za su yi na zake masaban ubangiji ya ummata muhammadin ya ku al'ummar muhammad wallahi law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani ladahiktum qalilan da kun yi dariya kadan wala bakaitum kafiran kuma da kun yi kuka kuka mai yawa a gani ima ce ma da bamu sanin ba da mun sani ai da an shiga uku wa fi lafzin a wani lafazi fastakmala arba'a raka'atin sai cika raka'a wato ruku'i guda hudu wa arba'a sajidatin kuma ya cika sujada guda hudu kamar lokacin da ba zai ishe ba kuma mu ƙarshe hadisan hadisan kawai kamar lokutan da ba su ishe mu ma san lokaci abdazi ta ba bari mu kanta hadisan mu duka kawai sai mu sai mu bar sharhin a wanda an haduwan kuma sai hadisi na gaba hadisi wanda shi na karshe a babin duk dai hadisai ne da suke magana kan dishi kusuf din za mu zo insha Allah sai mu karashin bayanin su ko da wani karatu malai ce wa ana abi mas'ud wa abi ana abi musa al-ash'ari hadisi daga abdullahi ibn qais abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala yace khasafat ash-shamsu ala zamani rasulillah rana ta kisfi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qama faz'an sai manzon Allah ya tashi a rude ya tashi hankalinsa ya tashi yakhsha an takuna sa'a yana gudan kar ta zama wato tashi kiyama ce to shi kaga ma wannan yana daga cikin abin da zai sa hankalin mai tashi tunda daga cikin abin da mu muka sani a shari'a in an sami kisfewan wato wata afwan ce wannan rana din ta fito daga mafadanta maimakon ta fito daga mahudan sai ta fito daga mafadanta to kuma zalla ya ga wadannan abubuwa suna faruwa kaka wata iya zai tsammanin ko dai lokacin yayi ne hankalinsa ya tashi ba yanzu mu ne da ce kawai tunda ya san kimiyya ce ke wani abin kawai shi hankalinsa bai tashi ba hatta atal masjid har sai da je masallaci fa qama sai ya miƙe fa salla bi atwal qiyamin sai salla ya tsaya tsayuwa mafi tsawo wa ruku'i ne kuma ya ruku'i wa sujudin ya sujada ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatin qat ban taba ganin yayi salla irin wannan sallar mai tsawo ba bin makala sannan sai ya ce inna hadhihi al-ayat waɗannan ayoyi allati yursiluha Allah azza wa jalla wanda Allah yake aiko aiko waɗannan ayoyi la takunu li mauti ahadin min wala li hayatihi ba saboda mutuwan wani ne ba ko saboda rayuwarsa lakinna Allah yursiluha yukhawwifu biha ibadahu sai Allah yana aiko waɗannan kisfiyar rana da wata din saboda tsotar da bayinsa fa idza ra'aytum minha minha shay'an in kun ga wani abu daga cikin waɗannan abubuwa fafza'u ila dhikrillahi kuruntuma zuwa ga wajen ambatan ubangiji ku ruga wajen ambatan ubangiji wa ila du'a'i zuwa ga kuma addu'a da za ku yi wastighfarihi kuma zuwa ga wato istighfari neman gafara sa za ku yi wannan malam duka haka ya zabo ba hadisan ba duka ne hadisan ya kawo ba amma da ya zabo ya ya ya kamanta kwarai da gaskiya kuma kiyaye hadisan da suka fi nuni zuwa ga asalin yadda aka sallah din da suna dangantaka sauran kuma hadisan da suka zo wanda aka galibi ko dai abin da bai kawo ba saboda a cikin su ana isa mun lafazi daya biyu wanda malamai na hadisi suka yi wasu yan gyararraki a kansu insha Allah ina ganin idan muka inda ban fara da war ba muka zo katu mai zuwa za mu shiga sharhin waɗannan hadisai wasu abubuwa da suke da alaka da fikihu na hadisan insha Allah mai magana a kansu daga ciki akwai yadda ake samun raka'a kamar yadda muka fada sannan kuma akwai hukunci na na wato huduba hukunci na huduba huduba dole ne sai an yi wannan huduba din sannan kuma wannan ruku'i da ake yi guda hudun nan dole irin ta kawai kawai ake yi kuku ana yin irin wata sallan kamar wato irin asuba ko abin da ya kama da wannan kuma ana ma karawa ta zama raka'a ta biyu guda hudu biyar shida takwas goma ana iya yin wannan duka wannan insha Allah idan muka zo a karatu mai zuwa na san in muka shiga waɗannan abubuwan wataƙila mintocin ba za su ishe mu ba ina ganin sai mu dakata a nan insha Allah abinda muka taddi Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh babu tambaya insha Allah sai mu sai mu wannan tambar shi tambar shi Allah a wajen kiran sallah na'am
rasulullah ko rasulullah
a rasulullah shi muhammad in farko shine zaka mushi sani sama faduwa wasu sila guda biyu shi na muhammadan shi kuma rasulullah haka
malam kami kami rasulullah yake cewa Allah ya yi suna da kyau.
sai a hankali in aka sami lokaci a hankali sai a ɗan daga ɗan gyara mai juna dai ba tare da an abin nan ba wannan larabci ne wannan inda su haka aka gane da mutum insha Allah za a samu za a gaba a samu babu matsala insha Allah ba wani tambayan ku za mu tattauna wannan matsalar ruwayan a bayyane ake yi ko ba a bayyane ba ta zo a ruwaya ce ta imamu zuhuri ta ma galibi wanda suka ruwaito wannan ruwayan daga imamu zuhuri gaskiya ba su daga cin masu ƙwarin almajar imamu zuhuri abin da aka fi hada cewa aka fi tsammanin shine abin da aisha ta faɗa wasu malamai suna ganin cewa take yi sai na kintata a zuciyata cewa ko dai bakara ya karanta kaga ina ta kintata ba kaga wannan ya nuna ba to kila ba a bayyana katin ba to amma kuma zai iya kuma yiwa ko tana bayani can ai mace ce ita saboda haka waɗannan abubuwan da za su iya shigowa ciki to amma dai da yawa daga cikin malamai su suna cewa su suna cewa ba a bayyana karatu cewa wannan ruwayar da take cewa ana bayyana karatu ruwaya ce wanda yake akwai akwai matsala akan ta da imamu al-bukhari ya kawo wannan ruwayar shi sai kuma ya nuna wanda suka yi mutaba'a ma almajar imamu zuhuri su ibn namir da sauransu suka ruwaito wannan karin cewa ya bayyana karatu sai imamu bukhari ya ce to wani da wani da wani kuma sai mishi mutaba'a insha Allah idan muka zo za mu tattauna wannan ruwaya ta kanta mu je maganar malamai
kamar kokarin ambata wasu rori ma da ya karanta eh akwai maganar bakara da ali imran eh akwai maganar bakara a ayan raka'an farko raka'a ta biyu kuma ali imran kuma wannan shine abin da da yawa daga cikin sahabbai suka dabbaka duk da kaga in aka ce yayi asirrance sai dai a a kiyasta to amma da shi imamu ibn abbas a ruwayarsa duk ya zo da wannan cewa akwai bakar da ana ibrahim shi ba da mai kama da ruwayar ibn abbas bane anan ta mala ko kuma kika faɗa shi ne suka fi kusa da shi ne Allah eh ila da za su watakila su ji to kuma banda wani abubuwan da wani abubuwan da yawa sun ninka faruwa eh wani sha ba abin da za ku tambaya shine eh, ana iya yin ma- kamar girgizan ƙasa ko wani abu shi ma wannan duka wasu daga cikin malamai su- sun kamar Ibn- ibn abbas sun halatta za a iya yin wannan din da duniya an sami girgizan ƙasa ko gidi o eh, za a iya zuwa a je a mata ita ma wannan sallah din ko kuwa a'a ba za a yi mata ba wannan magana ce ta ta malamai da kuma maganan eh, shi kuma na wata ana masa jami'i ko ba masa jami'i kaga dai wannan ai na manzo Allah shi lokacin na wata na na rana ce to na wata ita ma ana masa jami'i ko ba masa jami'i mu malikiya kusan cewa suke aje gida ko aje ayi ba sai an yi jami'i ba to insha Allah da za mu zo mu ga wannan insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh